أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya daga cikin abubuwan da ake son musulmi ya yaƙi da su a cikin wannan wata wato cuta wadda take damu al'umma ita ce cutar hasada hasada mugun ciwo ne babban zunubi ne mai hasada allah maɗaukacin sarki ya raba mu da ita mai hasada wato ya buɗe ƙofar rigima rigimar da ba zai iya ba ya buɗe ƙofar rigima da allah suna wanda ya fi kowane hatsari ya waye gari yana tuhumar Allah me yasa Allah yayi wani abu Allah madaukakin sarki yake ce am ya hasuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi faqad atayna ko ala ala ala ibrahim alkitaba wa hikmata wa atainahum mulkan azima Allah ya ce ko suna wa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na fallarsa Allah ya ce to mun bawa iyalan gidan annabi ibrahim mun ba su littafi kuma mun ba su mulki wato mai girma mutum ya ringa fatan ni'ima da allah yawa wani ta gushe ko ta gushe haka kawai ko ta gushe ta dawo kansa ko kuma wato a barar wanda yake bai da kyau wani bincike da malamai suka yi shine suka gane ita hasada idan mutum na da ita duk cututtuka da ake fama da su mafi yawa su ne suke zamowa sanadi ita ce sanadiyar hasada tana sa ciwon kai ciwon kai mutum ta fama da ciwon kai a kasa magani hasada tana sa hawan jini hasada tana sa ciwon jijiya hasada tana sa ciwon rashin bacci hasada tana sa kai cututtuka sun kai wajen goma sha hudu wanda hasada take sawa idan mutum ya take ta kama shi hasada ta yi sanadiyar waɗannan ciwon ko asibiti zai ba a magani likita zai ta ba shi magani ba zai warke sai ya dawo ya gyara sai ya dawo ya yi haƙuri ya bar Allah ya wa duk wanda ya ga dama abin da ya ga dama wanda Allah ya ga dama ya asirta shi wanda Allah bai ga dama ba ya talauta shi duk aikin Allah ne wanda Allah zai bashi tsakatsakiya ya bashi in kai kana so kai ma ka ce Allah ya baka in ya ga dama ya baka in bai ga dama ba ya hana ka wani lokacin ya baka ya zama alheri wani lokacin ya tukile ya hana ka ya zama alheri shikenan babban magani da aka ce shi ne za mu ringa wa ‘yan uwa duk lokacin da mutum ya ji shi ɗan ya zo ya buga shi kusa akwai da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu cututtuka wanda ba naku ba na wata al'umma sun faɗaɗo sun shiga cikin ku sai manzo Allah ya ce hasada da kuma kiyayya to abin da yake maganinta shine dan adam ya ringa tashi cikin dare yana addu'a in makocinka ne in abokinka ne in dan uwanka ne ka ji ranka baya son ya samu wani abu sai ka yi wa ranka fada ka tashi cikin dare ka ce Allah wane Allah wane da ka bashi mota da ya sabo Allah ka kara mar uku eh Allah ka kara masa guda uku su zama hudu Allah ka kara mar lafiya Allah ka wadata shi Allah ka kai shi kenan sai ka ji wannan abun ya tafi Allah ya shirya da mu Allah ya tsare mu da hasada eh assalamu alaikum wallahi matsayi shi kenan na eh to ya danganta yana da alaka da irin tarbiyyar da yi na san wani mutum na san shi Allah ya ji ganshi muna ta aikin hajji da shi mutumin katsina ne yana kaduna ya gina hotel a amma lokacin da ya rasu aka zauna yan uwa suka ce a kawai a sai da shi saboda daman shi ya tsaya a kansa haka da yake da kokari kar abubuwa marasa kyau su shiga to yanzu tun da ya rasu a sayar matarsa ta ce allambur ba za a sayar mata da hoton ba na ne ni ma na san labarin inda ya kare ban san inda suka kare ta ce sam shi bai san hotel bane ya gina kun fi shi sanin hotel ne ta yi barin sosai ba ce ba da sanin shi ya gina ba yanzu an ga lokacin da ita za ta ringa karɓan kuɗi na yan bakin ciki sun taso da can shi da yake karɓar kuɗin hotel ɗin wai ba su bar magana ba na yanzu an ga abu ya dawo hannunta na daga ita sai yayan da za a mata bakin ciki na bai bayani dalla dalla ta yi to shi yasa ba wajen ya ce wai kyan kar a yi kar a fara eh ai karatu ne babba eh kyan kar a yi ka a fara tunda Allah ya sa akwai wurin abubuwan neman kuɗi da yawa mutum ya yi wani waje wanda zai zama masa duk da cewa al'umma tana bukatar hotel yanzu a kama a Najeriya hotel kaga a Najeriya kafin a ce ka dage ka mai da shi hotel ɗin da hankalinka zai kwanta yana da wahala gaskiya yana da wahala wasu sun ɗan yi ƙoƙari in kun duba akwai wani hotel ana kiran shi tauba da amma yanzu an canza ya zama ko taj ne ko mutaj ne na a nan wajen otako eh ai an yi shi da niyyar ya zama hotel ne kawai na musulunci ina nufin ba wani abu mara kyau a cikinsa me ya yi da niyya amma abin sai ya dan yi wahala yanzu wasu indiyawa ne suke yi amma kuma suna kokari still tunda ba ka gaba sai da giya na haka dai abubuwan da aka saba marasa kyau a hotel hotel hotel ana kokari amma yana da wahala da haka in mutum abin da yasa na ce ma ya danganta yana da alaka da tarbiyyar da yawa na bayansa misali akwai wani iyayen da za su gaya na bayan su ko na mutu banda kaza hmm? akwai wani kuma za su sake musu wani idan suka sake hadda su ko ya mutu zai ji labari eh Allah ya kiyaye hafa suna addu'a eh a tsare mutum ha akwai su mana ga sunan kace Allah ya raba ni da hasada eh kai ta addu'a sannan ka ki in ka in ka kalle ka san abun ba kyau ciwo ne yake damu yake damu mutum yana ci kuma yana cin mutum kaman abin kamar kaman yake da suna kaman gulma ka san gulma shi ma ciwo ne me shi abin in bai yi ba abin zai yi ta tsishi eh amma mu labarin wasu larabawa kun san da sai uba ya zo ne ya nema wa ɗansa aure ba tare da an gaishe ba inda an san uban shi kenan ya zo wani ƙauye ya nema wa ɗansa suna da yaran tagwaye ne sai ya nema wa babban aure na yarinya aka bashi aka sa ranar biki aka za a zo a ɗaura aure me zai faru suna hanya aka samu accident sai shi angon ya mutu da shi datti ne ya ce a jirgin ruwa ne sai ya ce wa mutane to ba za a koma ba Allah ne ya yi kwanansa ya kare Allah ya ji ganshi tun daga kaninsa daman bai faduwa za a ba a cikin 'ya'yansa ba tun daga kaninsa a je kawai a ɗora da shi kaga ba su ba su san damun wa za a ba ba to a ciki akwai wata mata wannan yar gulman abin ya dame ta ya dame su tana so su ta gaya wa can gidan cewa ba an gwamma ne wato ba shi ne aka taso da niyyar za a ba shi ba ga ta kuma ta zo a wannan tawaga mata kawai sai ta barke da rashin lafiya har ana mata fifita ana abu har aka taru ƙarshe dai kawai ta ce ba an gwamma ne sai ta warke kawai abin ya ci sai tana zo sai ta gaya musu dai kawai ita ba an gomare ka kalli abin ko mai riban da a ciki na menene ba komai amma dai sai dai ta yi gulman kawai da gaya masu ya shi angon ya mutu wanda aka ɗauko bikin da shi ya ka Allah ya tsare mu assalamu alaikum ai sai amma duka ma na dan kai ka ba mutane wajen karga shiga ɗakin su na ai wannan ma ba zai yi ba wannan ma ai sakarci ne na nuhu gaskiya ne in har kai wannan kai wannan to sai ka bari amma dai akwai abubuwa ne masu da kai wanda duk mai hankali zai dame shi tunda ai hatta yanzu ka ɗauki misali saudi arabia ai ka ga dole a yi hotel ana zuwa aikin haji kuma an an sani cewa wani gizo ne mai tsarki amma fasikai na zuwa na daga nan mutum zai yi appointment da karuwa su haɗu a maka amma za ta je a matsayin matarsa masu yi suna yi labarai misali kaga babu su ya rage musu tsakaninsu da mahalicinsu kai dai ka ba da naka haƙi amma da duk wanda misali ni na san shi ya nemi shara ta yi hoto zan ce kare misali ni ne haka nawa ne fa kawai in kuma ka za ka kai kayanka misali saboda abubuwa suna da wahala sosai gaskiya eh Allah ya tsare halal ne ai hotel sana'a ce halal ne sosai fiyo halal amma mintanin ɗinsa ne ke da wahala ai ka ga a matsayinka na musulmi an ce in ka yi duk abin da za ka yi ka tsara dokan Allah kuma ka taimaka a ji Allah karka taimaka wajen sabon Allah to shi ne yake dan wahala in mutum ya ga zai ya dage ya dage ya kokari sai wallahu ala eh kaga shi dalin esed in dai ba haya zaka sa ba da kafiyar shi kenan wace wanda ake sa haya a yana da shi mana idan mutum ya gidajen haya dole ne ya lura da masu shiga ba daman ka ba da gidan hayan ana sabon Allah yanzu misali na gidaje sauran suka su suka ce za su yi coci a ciki haramun ne na ba su zagin Allah za su ringa yi an gane amma misali inda sayarwa nake mutum ya siya a to sai abin da nashi ne kuma sai abin da ya ga dama zai yi da shi amma wanda yake mutum yana da ƙarfi sai ya hana na ai ma ya zama wa dole wai mutum ne misali ya bada gidan haya gidansa ne amma an ka bada niyya za a zauna misali su daga baya gane ashe kawai barayi ne ma a gidan suna zuwa su yi sata ne su dawo ko kuma fasikai ne kawai sun mai da shi wai ya wannan in ya gane dole sai ya cire su sai ba hanya ta shari'a yadda ake a cire kowa sai ya cire su maganin ya kyale su babu yawa kafin ya gane in ya sani ba babu komai yawa ya yi daidai da mai awu mai awun hatsi kun ga ai halal ne ka sayar kowa halal ne ka sayar kowa amma akwai musulmin da in ya zo zai sai hatsinka ka gane me zai haramun ne ka sayar man ba ma wanda yake ba musulmi musulmi ma idan musulmi ya zo ya ce ma zan sai haƙi zan yi giya na ya ce yana musulmi ya ce ma yana da gidan burkutu na zai lodi haƙi ya je haramun ne ka sayar ma sau da ya bayyana gare ka me za a yi amma baka sani ba shari'a ba ta dora ma ma ka ringa bincike in mutum ya zo siyan hatsi ka ce me za ka dafa ba abin da ya tsakare kawai za ka yi ta awu amma duk lokacin da ya bayyana dole ta hana wannan kuma yana gwada mana cewa mu rayuwar mu a duniya fa mun zo bin Allah ne abinda muka zo yi kenan bayan mun zo abu yi abinda muka ga dama bin kuma bin Allah dole mutum ya zama ta shiga cikin abubuwa da baya so sai haƙuri don mai akwai ranar sakamako ita ce ranar lahira Allahu a'lam akwai littafi ma wannan sha tara sha tara adadi na sha tara wato akwai abubuwa da musulunci ya sa su sha tara sha tara sha tara da yawa wanda ake gani adadi ne mai albarka shi yana daga ciki shine na ce harafan bismillahir rahmanir rahim kuma goma sha tara akwai cikin maluma akwai wanda suka ce ka yawaita duk abin da za ka kace bismillahir rahmanir rahim Allah zai raba ka da waɗannan mala'iku su goma sha tara masu gadin wuta ba kai ba su ka so ka zama ba kai ba su ai magana ta kare Allah ya sa ba mu ba eh eh ko ganin su ma mu ba insha Allah sai da ci na eh eh ba yi komai zai ba abinda zai iya ne na akwai masu yi yanzu akwai wanda na sani da duk komai nashi yawan annabawa yake sawa tiri wan tiri yawa akwai wanda suka yi wannan neman albarka ne kuma shi Allah in ya so sai ya ma albarka saboda duk wani abun kwarai in kana san shi ma shi ma alheri eh amma kar a dage na an gane dage yawa a wuce gona da iri eh Allah wa Allah Allah ya kiyaye na gaba ne sai wani ya kara mutuwa a gidan na gane ito Allah ya kiyaye na gaba eh na gane ya dan wayin ce to akwai akwai masu jin hausa sosai yanzu ma an waye sosai in ka je ma suna sauraron ka kalma kalma eh akwai wanda suna jin takaici duk sun sani ba don wani wayo da za ka yi sun san cewa to abu ne wanda yake kawai dole ne mu fito maganar musulunci mu Allah ne ya hana mu duk wanda ba musulmi mu ce Allah ya ji kanshi na nuhu in ba su sani ba a gaya musu Allah ne ya hana mu mu ibada ce yawa kuma ba za mu faɗa ba ba an san lafiya ba daman fake-fake ne bi ya ja magana a'a ka gaya musu Allah ne ya hana mu amma Allah ya da mu gaishe su sannu ku yi haƙuri na yawa Allah ba ku haƙuri duk na na rashi shi kenan amma cewa Allah ka ji kanwa ne Allah ya ce mana kar mu ga kowa sai musulmi ne Allah wasu abubuwan ta yi kirkiri ba ka ba kai za a sa a kwana ka hana ka bin Allah kai kuma ba ka birge ba eh Allah ya yi rawa yar uwa ce ko akwai yar uwan mala hasan ne eh mala hasan ne nama da ta rasu yana neman addu'a Allah ya jikanta Allah ta ta huta sun ta fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها وسيء مدخلها واغسل هذه الماء والثلج والبرد ونجها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم إن كان المحسنة فزد في سالها وإن كان المسيئة فتجاء سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما سارت إليه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله